لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da ikon shi da hikimar shi ya ba mu dama don mu ci gaba da karatu a inda malam ya tsaya dalilin uzuri na tahiya da ya same shi ina ga darasi na 25 ne za a tashi yau yau muna ranar subdu 27 ga watan 28 ko 28 ga wata na 11 shekara 443 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wata na goma wanda ya daidai ga 28 ga wata na biyar shekara 2022 miladiya da hata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci za mu tashi a fasali mai bayani faslun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar fasali da ke bayani game da abin da ya shahi umarni da aikin kwarai sannan da hani daga mummunan aiki kamar yadda kuka gani a baya tare da malam kan haƙƙi ne akan duk wanda yake musulmi wanda yake shugaba to waɗanda suke mabiya wajibi ne su yi biyayya a tare da wannan shugaba as-sam'u wa ta'a illa fil ma'siya wajibi ne amma jagora na musulunci ko jagora cikin al'umma cikin abin da ya umarni matukar bai yi umarni ba akan saban Allah subhanahu wata'ala ko saban annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wajibi ne akan dukkan irin abin da ya zo na umarni a zamanto akwai as-sam'u wa ta'a sai dai in yayi umarni ne akan saban Allah subhanahu wata'ala to a nan za a samu zamanto ba a yi mishi biyayya shi ne hatta walau zalama walau jara walau fasaka malam yasli ila haddil kufur wannan jagoran na shugaba wanda yake shugaba na al'umma musulmai ko da ya zamanto yana zalimci sannan yana huce iyaka yana fasikanci matukar bai abka ba zuwa matsayin kahurci to a wannan yanayin za a yi mushi biyayya idan inda ya zamanto iya da aƙida ta musulunci to ɓanna shi da wasu abubuwa na zalunci to fala ya juzul kuruji alaihi bai halitta ba a hutu a zamanto zanga-zanga ko a nema a tunkuɗe shi ko ya zamanto an ta da borai da haka fa'iza kharaja min al'islam wartaka ba naƙidan min nawaƙidin islam fa'ina hula ta sihu imamata duk lokacin da jagora na al'umma ya huta daga ƙarƙashin wani abu wanda zai hudda shi daga musulunci yana a lokacin da ya abuka wani abu wanda zai warware mai musulunci to a karan kanshi wannan ya huta daga cikin al'umma ko jagora wanda za a yi mishi biyayya amma in ya zamanto ma dama annahu baqin alal islam walau kana murtakiban li ma'asin taqtadi al fisq ka an yartakiba kabira min kaba'ir adh-dhunub duna shirk wa duna al-kufr fa innahu tajibu ta'atu duk lokacin da ya kasance alamarin shi shi wannan jagoran iya matsayi na musulmi wanda wannan ya kasance walau kana murtakiban lima'asin tattari fisik ko da yana abkama wasu zunubai waɗanda suke kai shi matsayin fasiki kamar ya abkawa ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai na kaba'ir kabira wannan kabiral in dai har matsayinta bai kai ba zuwa shirka ko kawurci to a wannan yanayin za a ma shugaba biyayya za a mai da'a saboda lima fi ta'atihi min al-masalih yi mishi da'a yi mishi biyayya akwai wata maslaha akwai wani gyara wanda za a samu a ƙarƙashin haka amma da zai zamanto an huto huto na huto akan wannan shugaban a dalilin irin abin da yake aikatawa na lehi to wannan bannar da za a samu da cutarwar da za a samu tahi akan irin huto na hutun da za a mushi saboda shi wannan shugaban in muka duba lokacin da wanda suke ƙarƙashin shi in ya musu umarni akan wasu abubuwa wannan abubuwan waɗanda suke na sharri to in dai bai kai ba zuwa fasikanci kamar da muka wadi a baya wanda yake fasikanci babban zai kai shi zuwa shirka ko kahurci to a wannan lokacin za a yi mishi biyayya to lokacin da za a ce za a mai huto na huto to za a samu ɓanna za a samu kashe-kashe za a samu rigingimu masu yawa kamar yadda haka ya tabbatu an same shi a cikin tarihi wannan kuma shine irin wasu waɗanda suke da aƙida misali ga ɗauki khawarish saɓaninsu su waɗannan a aƙidarsu suna ga cewa alkhurush alal imam izartaka ba kabira min kaba'iriz zunub dunal kufur su suna ga cewa ya kamata a huto na hutu a yi huto na hutu ga wanda yake jagora na al'umma duk lokacin da ya aikata wata zunubi daga cikin manya-manyan zunubai ko da bai kai ba zuwa kahurci to suna ga cewa ya kamata a yi huto na hutu da wani jagora saboda mai suna ga cewa a yi huto na hutu ga wannan shugaban suna lissahi shi wannan karan kanshi a wajensu matsayin ne al'amur bil ma'aruf ne wannan anil munkar a yi wuto na wuto da jagora na al'umma musulmai duk lokacin da yake ya aikata wani zunubi daga cikin manya-manyan zunubai su a aƙidarsu a gurinsu matsayin wani aiki ne suke wa musulunci shi ma kamar iya daga cikin al'amur bil ma'aruf ne wannan anil munkar wa hadha laysa amran bil ma'ruf mana yace wannan baya daga cikin yin umarni da aikin kwarai wala nahyan anil munkar baya daga cikin hani daga mummunan aiki bal huwa al munkar zati abinda suke aikatawa huto na huto da shagora da shugaba shi wannan shine ake ce ma al munkar shine banna saboda mai a ƙarƙashin hakanan zai janyo biyayyar da ake ma jagora irin abin da yake umarni abi zai canja ya rikida ya kai matsayin an tada hayaniya da rigingimu kamar yadda muke gani zanga-zanga da wasu abubuwa wanda suke biyo baya za a tada akan wanda yake shugaba shi kuma wannan zai janyo ɓanna mai yawan gaske zai zamanto rigingimu masu yawa za a kai zage-zage bige-bige kai har a kai zuwa ga zubar da jini wannan kuma zai janyo rishin zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma musulmai wanda zai janyo waɗanda suke makiya su samu jagoranci ko su samu sulɗa su zamanto suna da ƙarhi a kan al'umma wanda take ta musulmai da haka wannan kuskure ne kenan ma ne ce fala shakka an nartikab a haffal mafsadatai ne da dafa a alahuma wajibun ya ce babu shakka lalle wannan ɓanna guda biyu ci to za a duba a gani bannar wannan akwai babba akwai karama to mana yace wadda take banna karama ita ta yi dacewa abukanta a tsaya akan aje a fada kan banna wadda take babba da zai zamanto jagoran wancan yana barin ku yi sallah ku yi wasu abubuwan ku na addini sannan yana matsayin shi na musulmi amma yana wasu ɓanna na daga cikin zunubai wannan in aka bar shi yana yin zunubi shi ya yi a tada rigingimu wanda zai janyo a kashe wanda bai ji bai gani ba kenan malam ya ce wajibi ne in dai an samu ɓanna guda biyu to sai a leƙa a ga wacce ce mai sauƙi kenan maimakon a hau ɓanna babba sai a hau ƙaramar ɓanna wa haza babu ma'aruf fil islam wannan babe ne wanda yake nunawa akan yin umarni da aikin kwarai a cikin musulunci daga fala shakka anna fi'lahu ma'asiya wa mafsada babu shakka bannar da jagora yake yi shugaba akan irin wasu zunubai manya-manya misali doki shan giya ko zina ko wasu abubuwa wanda yake aikatawa kowa inda mutum mai imani ne ya tabbatar da cewa wannan zunubi ne yake yi saban Allah ne sannan kuma mai banna ce imani ce lakin al-khuruj alaihi ashad min tilka al-ma'asiya sai dai ayi huto na huto ga wannan jagoran to wannan yana da tsanani bannar da za a samu da matsalolin da za a samu akan a bar shi yana waccan laihin wanda ya shahi shi kadai da haka yace wa fisquhu alaihi ism zunubin da yake yi ko fasikancin da yake yi laihin zai zamanto a kan shi amma idan kharaju alaihi tsaran naqsu alal muslimin amma inda za a huto a yi huto na huto a huto zanga-zanga a huto rigingimu da jagora da shugaba to za a samu matsala a cikin musulmai za a samu raguwa a cikin musulmai shi ne malayin ƙarami mita amma ma'asihi fa huwa fa naqsuha alaihi huwa zunubin da yake yi saban da yake yi zai zamanto tawaya ce a karan kanshi shi wannan jagoran malayin ce wa hadha babun azimun yanbaghi ma'rifatu wannan babe ne mai girma yana da kyau a karance shi a san shi لأن مذهب الخوارج هو الخروج على الأئمة saboda mazhabin wanda suke khawarijawa shine hutawa hutona hutu akan wanda suke jagorori shumagabanni idan muka duba a baya a tarihi kamar yadda malam karatu na baya muku bayani akai faqad haraju ala Uthman radiyallahu anhu wa qataluhu hawari sun yi wuto na wuto ga jagora na musulmai wanda iya daga cikin kulafa ar-rashidun shine wa Uthman bin Affan sirkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi huto na huto a gare shi wanda daga ƙarshe har suka kashe shi wannan iya daga cikin matsala ta hutowa akan jagora haka wa kharaju ala ali bin abi talib radiyallahu anhu wa qataluhu haka sun yi wuto na wuto ga jagora daga cikin jagororin addinin musulunci wanda shine ali bin abi talib wanda wannan ya janyo daga ƙarshe shi ma suka kashe shi wannan maye aqidarsu maye suke rayawa a ransu كل ذلك يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سنا رأي تيوا سنا ساوا أكنسو dukkan abin da suke aikata wannan gaba ɗaya kaf yin umarni ne da aikin kirki da hane daga mummunan aiki duba bayan Allah wa'ance wanda muka sano a baya Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib a huto na huto a sabbaba har aje a kashe su suna ga cewa wai ma lada za su samu kaga wannan kuskure ne wanda irin abinda ya zamantowa na huto na huto da jagora na al'umma musulmai yake sabbaba irin waɗannan matsalolin a rayuwar ta addini namu na musulunci da haka وما حصل بخروجهم على عثمان من سفك الدماء ومن الفتن ومن الشرور ماذا حصل على الأمة من الويلات da za mu duba da suka yi hutu na hutu akan Usman bin Affan irin fitintinin da suka biyo baya irin sharri da ya biyo baya ka tambaya ka bi tarihi mai ya bari na gurbi mai ya bari na banna da kaito da wulakanci da tashin hankali da ci baya akan al'umma na musulunci abubuwa da yawa suka biyo baya wannan gaba ɗaya kaf iya daga cikin irin tahiya da tunanin wa'inda suke hawari ya janyo wa'innan abubuwan da haka malam ya nuna cewa wanda yake dukkan mai tunani akan irin mazhabi na hawarijawa na daga wa'inda suke matasa na al'umma musulmai zaka gani abun mamaki suna gina mazhabinsu suna ga cewa ya rauna annal imam idza hasala minhu mukhalifa falaysa lahu bai'a wa laysa lahu imama wa lam ya'lamu annahu lamma dhakara nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitn fi hadith huzaifa bin yaman radiyallahu anhu qala huzaifa ma ta'murni in adrakani zalika zaka samu matasa masu zahi akan addini wanda daga an karanto ayoyi an karanto hadisai kahurai ne sun saba ma addini za a jayo hankalinsu akan irin hamasa wadda gare su ta addini za su dinga irin wa'annan tunanin akan cewa bai kamata ba a yi biyayya ga shugaba bai kamata ba a yi da'a ga shugaba ya kamata a yi huto na huto ga dukkan shugaba mai kwadin irin wannan maganganun ko mai aikata irin wannan bannar ko mai irin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba ya kamata a huto a tahi da su a kauda su to wannan rishin fahimta ne na addini rishin sanin wasu nassosi ne na addini idan muka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi wanda ake kiran shi hadisul fitan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hode ma Huzaifa bin Yaman Allah ya dada shi cewa Huzaifa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gano irin abubuwan da za su biyo baya sai yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan zamanin ya riske ni na fitina mai kake mun umurni haka ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم ذاك لزمتي جماعة المسلمين دا شوغبانسو جاغورانسو قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة إن دا أولنا اللوكتين الأمة مسلمين أنا تكين هيانيا دا ديموا باتي دا جاغورا babu wata jama'a wadda take ta musulmi to yaya zan yi qala annabi ce ta'tazil tilkal firaq kullaha zaka rabu da dukkan wayannan jama'a jama'a masu cewa kaza masu cewa kaza masu irin jan hankali akan fitintunu a kashe su a huto yaki shahabi irin abubuwa wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka ka rabu da su yace koda zaka zamanto ka keɓance ka koma ƙarƙashin wata inuwa hatta ya ati kalmaut wa an ta'ala zalim kana cikin wannan yanayin har mutuwa ta same ka kana cikin wannan halin ba tare da kaje ka sa hannunka ba cikin waccan fitinar ko cikin wa'ancin rigingimin inda da haka ya ‘yan uwa mu sani da cewa fitina tashin hankali ne bala'i ne idan ta faru ba a san ba ina za ta je ba a san ba ta kanwa za ta biyo da yawa da yawa zaka samu wasu mutane suna kirkiro fitina da tashin hankali da rigingimu daga ƙarshe abin zai fada a kansu daga nan sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Huzaifa cewa inda rigingimu za su faru to kalazimci al'umma ta musulmai sannan al'umma wannan wadda take da jagora shugaba yake tambaya da babu jagoran yaya zan yi annabi ya ce to kada ka sa kanka ka keɓance ko da ƙarƙashin wata inuwa ka je ka yi zamanka a nan gurin har mutuwa ta same ka daga fa'iza kanatil mukhalafa min waliyil amr la taqtadil kufr fala yajuzul khuruj alaihi idan ya zamanto duk lokacin da jagora na al'umma musulmai ya abuka ma wani lehi matuƙar wannan lehin bai hudda shi ba daga cikin musulunci yana matsayin shi na musulmi to bai halitta ba a yi huto na huto a gare shi ko kuma a ce ba a yi mishi biyayya li'anna haza mazhabul khawarij ahlud dalal wa man sharakahum min al-mu'tazila wannan irin aqida ce ta khawarija wanda suke batattu sannan da duk waɗanda suke tare da su irin su mu'tazila wa yazunmun anna hadha min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar suna tsammani cewa hakan da suke aikatawa yana daga cikin yin umarni da aikin kwarai sannan yana daga cikin hani daga mummunan aiki amma wala yadrun anna hadha huwa almunkar bisan ba cewa yin hakan shine abu wanda yake mai muni bal hadha ashaddu almunkar bari ma wannan yahi tsanani akan abin da zaka kiraye shi mai muni li anna alkhuruj ala waliyi al'amr saboda huta ƙarƙashin jagora na musulmai yana ɗaiɗaika al'umma musulmai sannan yana sabbaba rishin zaman lahiya a cikin ƙasa wannan kuma yana daga cikin irin ɓanna mai girma a cikin al'umma musulmai don haka walaisa bilazim an yakunan kuruj ala wilatul umur an ya kuna bisai malin ya ce karka yi tsammanin wanda za a ce ya yi hutu na hutu da jagora ko shugabanni sai ya ɗauki takobi ko ya ɗau makami ko ya ɗau bindiga ya je ya yaƙe su shi ne ake ce ma hutu na hutu da shugaba ko jagorori na al'umma musulmi la bal alkalam allazi yatakallamuna bihi fi wilatil umur hatta irin maganganu da ake yi game da jagorori na al'umma musulmai da irin zaginsu da ake yi da irin ɓata su da ake yi wannan karan kanshi iya daga cikin hutu na hutu da jagorori na al'umma musulmai li'anna haza yusabbibu bin nihaya as-saura wa yusabbibu shaqqi asab ta'a hakan malam yace daga ƙarshe duk wanda zai huto musamman wannan yanayi na wannan zamanin shugaba zai hudu wani abu ga abin da ya hudi wani sai fasarta abin da ya hudi ya tura ai yana nihi ya yi kalma ta kafurci ya zama bai hude ya fita daga musulunci wannan ya doka ya dora wani bai shi ba ma abin da kunnan shi kunin ya ji ana hudu haka nan sai ya dora a saman mi a saman wazaf sai ya tunkuɗa wani shi ma daga can ya tunkuɗa to wannan daga ƙarshe a wasu gurare zai tara mi zai tada zai tada zanga-zanga huto na huto da al'umma sannan zai sababa dukkan jin abin da ake bi na umarni a ce an yi kaza a ce an ji ko ana gudun in an saba a samu matsala to wannan zai huta matsala ake nema sannan zai sababa sharri saboda dukkan sharri farkon sharri da ake samu a cikin rayuwa ana samun shi daga magana magana halshe shi yake sababu irin abin da ya sha sharri daga falata juz hadhihi al-umur bai halitta ba irin abin da baka sani ba baka da tabbas akan shi ko da kuma ka san abu in dai ka tabbatar da zai janyo fitina da bala'i da tashin hankali da rigingimu a ƙasa to ka guje shi saboda a ƙarshe zai janyo ma al'umma musulmi sharri mai yawan gaske da aka fayajibu fiqh fi hadha al-amr wa tafaqquh fi hadha al-bab malam yace ya zama wajibi ayi fahimta a cikin wannan lamarin sannan wannan baban ya kamata a bibiye shi a gane yaya ake nihi game da jagorori al'umma sannan game da abin da ya shahi yaya ake yin umarni da aikin kirki yaya ake yin hani akan mummunan aiki saboda malaci li annahu babun azimun saboda babe ne mai girma da haka fal muslimun al'an fi hajatin ila dirasati ahkam mas'alatil imama wa ahkamil imama musulmai a wannan yanayin da muke ciki a wannan zamanin da muke ciki suna da bukata bukata ta ƙarshe akan ya kamata a yi karatu game da abin da ya shayi duk wasu hukunce-hukunce akan matsaloli waɗanda suka shahi jagora da hukunce-hukuncen jagorancin gaba ɗaya wa ma yalzimu min ta'ati wilatul amr sannan ya kamata ko wajibi ne mutum ya karanci ya san abin da yake kan shi game da biyayya akan shugabanni wanda suke na al'umma musulmi wama ya tarattabu ala mukhalafatihim wal khuruj alaihim min ash-shurur liya'lamu annaha la tajuzu hadhihi al-umur wala yaqirruha al-islam wala yaqirruha din wala aql saboda al'umma musulmai su san cewa duk lokacin da za a saba ma jagorori na al'umma musulmai duk lokacin da za a yi huto na huto a kansu to akwai wani sharri wanda zai biyo baya wannan sharrin yana da girma wannan sharrin da za ka janyo ko da wasu za su janyo ma al'umma musulmi musulunci bai yadda ba da shi ba haka addini bai yadda ba da shi ba haka dukkan wani hankali cikakken hankali bai yadda ba a janyo fitinar da za ta tada hankali har aje an yi kashe-kashe ko an kama wasu suna rayuwarsu aje an liƙe su ko abin da ya kama da haka la yajuzul khuruj ala al-imam walau zalama walau jar bai dace ba bai halitta ba ayi huto na huto da jagora ko da ya yi zalimci ko da yana huce iyaka wali haza ƙala sallallahu alaihi wa sallam da aka annabi sallallahu alaihi sallam yake yin bayani isma wa ati walau daraba zaharaka aw akhadha malaka kaji kabi an ce kaza naji karka ce naji na saba bana ba kaji kabi ko da jagora zai bige ka da sanda a bayanka ko da zai amshe ma dukiyarka walamma su'ila anil wilad alladhina walamma su'ila anil wilad alladhina yu'akhiruna as-salah an waqtiha qalu ya rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam afala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikum as-salah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa jagorori ne gare mu al'umma ne gare mu musulmai amma da za su dinga jinkirta sallah akan lokacinta ana kallo lokacin sallah yayi su ki hutawa ayi sallah saboda wasu abubuwa na izza ko wasu abubuwa nasu na matsalolinsu na daban su ki hutawa akan yin sallah aka ce wa ma'aikin Allah ira da amincin Allah shi tabbata a gare shi afala nuqatiluhum wa'annan jagororin ba mun huto ba mu yake su ya ma'aiki mi annabi yace qala la ma qamu fikum sala matakar ne suna yin sallah a cikin ku suna tsaye da sallah to kada ku yake su haka walamma zakara ma yahsulu min al-a'imma min al-ashiya التي ينكرونها عليهم سألوه ماذا يعملون معهم لوكتين دا أكا an bato irin jagorori akan wasu abubuwa suna aikatawa amma abubuwan bai dace ba yaya zan mu yi mu'amala yaya zan mu yi aiki tare da su ala annabi ya ce isma'u wa ati'u ma lam tarau kufran bawahan indakum min Allah alaihi burhan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji ku yi biyayya matukar ku gaba kawurci a bayyana tsantsa a tare da su ku zai zamanto a gurin Allah subhanahu wataala kuna da hujja a kansu da haka fa ma damal amr dun al kufr fala budda min as sam'i wat ta'a matukar jagorori shugabanni irin umarnin da zasu yi bisu hada ba ko aikin da suke aikatawa bai kai kahurci ba to babu makawa ya zamanto as-sam'u wat-ta'a a dinga jin abinda suke hodi sannan a dinga yi musu biyayya da haka wat-takfiru al-yawm sahal ala alsinati kathir min al-juhal ya ƴan uwa mu duba wannan nukuta wanda malam yake bayani akan ta a yau wannan zamanin mu na yanzu kahurta mutum abu ne mai sauƙi a harshen mutane ƙurin kai tsaye wani da zaka tambaye shi menene ake ce ma kawurce ma bayani akan abin da ake ce ma kawurce bai san ba wannan bai san ba wannan kalmar yaya take nihi tsantsar bayanin ta ba iya hutowa ma bayani ba gamsasshe akan kawurce amma yana da sauƙi yace wancan kawuri ne dalilin ya haɗu wata magana ko ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka wa hadha fihi khatarun ala al-fard wal jama'a wannan akwai hadari mai girma game da ɗaiɗaikun mutane game da jama'a al'umma gaba ɗaya misali cewa 'yan uwa fal amru muhimmun jiddan khususan fi hadha zaman alladhi hasala fihi ma hasala min zuhuri madhhab al-khawarij wa hasala fihi ma hasala من الكلام السيء في حق ولاة الأمور المسلمين وذكر مآيبهم في المجالس وعلى المنابر مالك بياني cewa wannan al'amari ne mai mahimmanci sosai sosai musamman wannan zamanin namu wanda abubuwa suna aikatuwa daban-daban gashi nan aqidar hawarijawa wanda ta bayyana zakka gani irin maganganu munana waɗanda al'umma suke zama suna faɗi a kan jagororinsu a dinga aibata ko a dinga faɗin irin aibinsu da matsalolinsu a guraren zama a saman mumbari a guraren wa'azi a gurare daban-daban mimma ya ƙulu fi nihayatin ilal qital ƙarshe abinda zai biyo baya shi ne za a samu mai za a samu kashe-kashe li'an shar awwalahu kalam sun mai tattawar ila an ya kuna silaha saboda sharri da harko kamar yadda muka ce harkon shi maganganu surutu shi yake aifar da sharri yana nan zai dinga cigaba yana samun cigaba har ya rikida wannan sharrin ya zamanto an ɗoki makami da haka mu duba ya ishe mu abin misali irin makwabtanmu yanda wasu abubuwa suka faru can baya waɗanda suka fito suke kwaɗin wata akida wannan haram ne bai kamata ba a musu biyayya a yaƙe su da aka yi hutu na hutu ko da suka hutu a kan shugabanni daga wancan shekarun ya zuwa yanzu mu duba mu ga irin bannar da ta aifar da ita akan al'umma musulmai wanda wannan bannar da fitina ta kai wani yanayi daban-daban tana canja salo iri daban-daban sannan wannan fitinar da ta taso ba ta tsaya ba a can gurin inda aka jangulo ta kadai ta yadu a wasu sassa daban-daban kai daga ƙarshe ba ta tsaya ba a nan hira ta huta daga ƙasar da fitinar ta taso har ya zuwa wasu gurare mu ya janyo haka aƙida ce ta hutu na hutu ga jagorori na al'umma musulmai kenan a tsaya a bar su da wannan laihin nasu in Allah ya sa sun gyara Allah subhanahu wataala mai iko ne ba su damar su gyara kafin su mutu ko zuwa lokaci in kuma suka mutu akan haka nan wannan zunubi ne suka aikata tsakankanin su da Allah subhanahu wataala a kiyama maimakon a ce ayi huto na huto sai an kaudar da su wanda a karkashin su su ne suke da komandodi na yaƙi kayan yaƙi bindigogi da irin wasu abubuwa waɗanda kai da zaka tunkare su kai baka da shi sannan waɗanda zaka sa musu ra'ayi akan ayi huto na huto da waɗannan al'ummar bayan Allah ba su da komai wani abincin da zai ci ma bayya da shi daga ƙarshe mutane sai su janyo ma al'umma musulmi tashin hankali mai yawan gaske mu duba shekarun da suka wuce irin waɗannan fitintunin hira suka janyo hatta da a masallaci masallaci inda zaka yi sallah ba ka da nutsuwa a wasu gurare kana gudun kana sallah ba lalle bane baka tsare wannan sallah kana dardar zai iya wa wani balaki ya tashi har ka iya rasa ranka har ya kai irin wayannan fitintinin wayanda a kasuwanni a gidaje mutum yana tafiya bai ji ba bai gani ba wannan fitina takan iya abkawa akan shi wannan me ya janyo irin aqida ta khawarij wayanda suke ga cewa duk wanda yake shugaba ne matukar an same shi yana abkawa akan zunubi babba to ya kamata a yi huto na huto a hallaka shi ko a yi ta zanga-zanga har ya tafi shi kuma wannan duk wanda yake wannan kujerar ta shugabanci to in dai kaga mutum ya tabka ya barta to wallahi ba yanda ya iya ne nawa da nawa ka duba yanzu makwabtan mu nan gurin ana nan ana shirye-shiryen zabe ka duba irin abubuwan da ake yi yadda ake kashe kuɗi masu tsahi suna tsahi waɗanda suke duk hanyar da za a bi a cimma buri a samu wannan kujerar ko in kana saman ta ka samu ka tabbatar da ita mutane suna ƙoƙari su kai to kai da baka da makami baka da wuka ta kirki ma yaya zaka tunkari wanda yake da jagorori waɗanda yake ba su doka da oda kenan addinin musulunci bai ba mu ba dama akan yin huto na huto ga jagorori na al'umma musulmai saboda daga ƙarshe zai sabbaba fitina wannan fitinar zatta taɓa wanda ya ji da wanda bai ji ba sannan wannan fitinar zatta iya zamantarwa ta tahi shekaru masu yawan gaske kamar yadda Allah yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl kenan wannan wasu abubuwa ne wanda ya kamata in za ka yi umarni da aikin kirki in za ka yi hani da aikin kirki to mataki-mataki ne kamar yadda za mu gani a gaba daga kenan wajibi ne mutum ya kula ya nura fa ya jibu ala ƙalabatil il wa ala ahlil khair ya zama wajibi akan ɗaliban ilimi akan duk wasu waɗanda suke son alkhairi su gina yin umarni da aikin kirki sannan su yi mai su watsa yin aikin kirki a cikin al'umma sannan ya zamanto ya kasance wa'yannan wanda za su yi umarni a kan aikin kirki wanda za su yi hane a kan mummunan aiki to kar ya zamanto jahilai ne ko al'umma wanda ba ta san ba mai addinin musulunci yake kira a kan shi kenan duk lokacin da kowa zai huto ya faɗi fatawa wancan ya zama kawuri wancan ya kamata a yi mishi kaza wannan hukuncin shi ya kamata kaza to wannan al'ummar tana da haɗari a cikinta da haka zai sabbaba raban al'umma ta watse zai sabbabo fitintunu masu kai masu yawa mi zai sabbaba haka saboda jahilcinsu wa imma li anna lahum gharadan sayyi'an fa yajibu al-hadar minhum kenan duk waɗanda suke huto na huto akan yada wannan al'ummar a ce jagora ya kamata a kauda shi ko kuma mai ya kamata a kashe shi ma gaba ɗaya to akwai wasu abubuwa waɗanda suke tare da su ɗayan biyu mala ya ce imma suna da wani guri waɗanda suke so su ci su cimma wannan gurin nawa da nawa wannan siyasa ne zai huto ya hudu wani abu wanda wannan abin inda kana tauraron bakin shi abin da yake hodi a baki ba shi bai ke zuciye shi akwai wani gurin da yake so ya cimma kenan zai iya dalilin sanya cimma wani gurin shi zai huto ya wannan kalmar ko abu na biyu in ma saboda jahilci rashin sanin addini kenan malai ya hudu a baya zakara fi ma sabaqa anna al-qiyam bil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar min salahiyat al-imam aw man yani aw man yanubahu al-imam ani al-inkar bil yad amma al-inkar bil lisan wal inkar bil qalb fa hadha hasba istita'ati al-abd kenan duk lokacin da za a yi umarni da aikin kirki ko za a yi hani da aikin da aikin banza wannan yana daga cikin shugaba iya daga cikin shugabanni jagorori su zamanto sun tsaya akan haka ko waɗanda suke tsokan matsayinsu jagora shugaba yana da iko ya canja mummunan aiki iya da iko ya yi umarni a kan yin aikin ƙwarai sai dai mai lakin al'inkar biliyad ka yi inkarin mummunan aiki da hannunka wannan kai tsaye iya daga cikin wanda yake jagora amma abin da ya shahi inkari da halshe ko inkari da zuciya to wannan wanda yake bawa mutum mai imani zai bi mataki-mataki yadda zai iya yi haka zai bi wannan matakin in muka ɗauki lakinnal inkar biliyad wa izalatul munkar biliyad hada innama huwa min salahiyatil imam aw man yukallimuhu al imam ilaihim min rijalil hisba wa'annan jagorori ne a ce duk wa'anda suka ga suna aikata kenan shugaba zai ce ma polisai misali duk wa'anda kuka suna aiki kaza a kama su misali zan mu doka a ce ku bi wannan titi ko ku shiga gari duk wanda kuka suna shan wiwi ko suna shan kwaya ku kamo su wannan wa zai iya yi shugaba zai bada shagora amma kai a matsayinka baka iya yin wannan kai tsaye baka da iko akan haka nan yana da dama a ce ku bi baya nan cikin gari daga sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya duk 'yan matan da kuka sun wuto tsirara-tsirara da samari suna yawon banza a kama su wa zai iya wannan shugaba kai ka iya yi ba ka iya ba kenan mataki mataki ne al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar hali da mummunan aiki da yin umarni akan aikin kwarai kenan shugaba ko jagora a cikin al'umma iya da dama ya canza wannan yanayin ta wasu jago ko ta wasu hikima ko ta ƙarhe ko ta sandar mulkin shi ya canza wannan abin kai tsaye daga cikin wayannan jihohin namu wani na bamu labari akwai guraren da zinace-zinace suka yawa to wannan gurin sai aka samu wani juji a gurin ba doka ba ce ba amma he kawon tunanin shi cewa duk mutumin da ya ma yarinya ciki sai ya arme ta sannan yi bancin arme akwai tara da za a mishi kudade masu yawa kaga wannan ba aya ba aka karanta cewa za a mai bulala ko za a jehe shi tunda mu a nan babu ita amma sai amfani da mi da sandar shi ta mulki da rigar shi ta mai ta iko wanda zai iya yi ya ce duk wanda aka gani yana aikata ko ya ma yarinya ciki sai ya arme ta za ta zama ta shi sannan kuma mai za a mai tara to wannan abubuwan wanda suke ba labari ya sabbaba cewa irin zinace-zinace sun rage kenan wanda yake shugaba jagora iya da dama ya yi umarni ya canza mummunan aiki ko ya yi umarni a kan aikin kwarai wanda mutane za su bi a dalilin sandashi ta mulki saboda aka saba mai iya da inda zai kai ka ya ajiye ka wannan shi ne mataki na farko a kan mai yin umarni da aikin kirki kenan kai a matsayinka wanda ba jagora ba kenan in za ka iya hanawa da hannunka in ka ga ana mummunan aiki to za ka iyawa sai ka yi misali a gidanka kana da sulɗa in ma iyalanka ko in ma 'ya'yanka ko a gidanku kana da sulɗa ƙanninka da abin da ya kama da haka amma a kan titi kai tsaye ba ka zo ka yi mi ka kama su ka je ka riƙe su ko abin da ya kama da haka baka da wannan hurumin to kenan sai ka zo mataki na biyu shine yin umarni da aikin kirki da halshi kenan wannan wa'anda suke malamai wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su irin hadisai da ayoyin alkur'ani akan yin umarni da aikin kirki za su yi anwani da harshensu akan su kirayi al'umma musulmai zuwa ga yin aikin kirki sannan su ja kunnensu akan abkawa daga mummunan aiki haka idan baka iya ba sai ka je mataki na biyu eh, mataki na uku shine ka yi mai ka kyamu wannan abin a zuciyarka wannan kuma kowa zai iya yi akwai wanda muka ce zai iya hanawa da hannun shi a cikin iyallan shi ko gidan shi wannan yana da dama ko jagora ne shugaba a cikin ƙasar shi ko a garin shi zai iya hanawa akwai wanda kuna tare da shi ba yadda iya da kai iya aiki wanda ba daidai ba zakka hudi mai in ka hudu mai ma ko ya yi tsoki ko ya ji ko kai ya ji he ka hudu mai ba yanda iya da kai to a wannan lokacin za ka hudu mai da bakinka akwai da in kuma ka hudu mai za a samu matsala Allah kiyaye Allah kare kadarta ka huta waje kaga wasu suna wasu shashanci misali akwai wasu wurare wa'anda mata take hutawa da sabari suna yawo a cikin dare ko abin da ya kama da haka da zaka zo ka kawo mumbari a wannan gurin ka zo ka fara innal hamdulillah na hamdu ka fara bayani a ciki matsala za a samu a nan gurin saboda wani ya fito ma ba a cikin hankalin shi ba da ya sha abin sha wanda hankalin shi ya kauce gani zai ya kamata ma a shehe ka ko abin da ya kama da haka to kenan a wannan yanayin a matsayin ka na musulmi sai ka kyamaci wannan abin a ranka ba wanda zai shiga ranka ya ga cewa ka kyamaci wannan abu to haka rasa wancan guda uku to ka tabbatar da cewa kana da matsala a cikin addininka in baka iya ba hanawa da hannunka baka iya ba hudi da bakinka ba ka kyamaci ba wannan abin a ranka to kana da matsala a cikin mai a cikin addininka da haka mu sani dai cewa ya ku ɗan uwa wal ma'ruf al muradu bihi kullu ta'atin lillahi azza wa jal fa kullu ma amara Allah bihi fa innahu ma'rufun me yake ce ma al ma'ruf al amru bil ma'ruf wan nahy al munkar mana yace dukkan iwa Allah da'a da biyayya dukkan bin abin da Allah ya umarni da shi shi ake ce ma ma'ruf mai yasa ake ce da shi ma'ruf li'annal fitar as-salima saboda tsari na rayuwa na yau da gobe wanda Allah ya dora mutane akan shi ya tabbatar da cewa wannan abin abin kwarai ne wala tunkiruhu kai baka yi ba inkarin wannan abin sannan muka duba kamar misalin al-ma'ruf zaka ga wani ya huta waje an ga wata shara ko wasu abubuwa iya kwashewa ko yana kiran al'umma ku zo mu daidaita wannan abubuwan kai da karan kanka gani ka san abin abin kwarai ne yake to wannan hankali ko kuma fitra ta yau da gobe tsarin da Allah ya dora mutane akai sun san da cewa wannan abin kwarai ne shaki ta shi al-ma'ruf me yake ce ma al-munkar mummuna aiki shine huwa kull ma naha Allah anhu duk abin da Allah ya hana shi shaki da shi al-munkar me yasa shi da shi al-munkar saboda tsari na yau da gobe na rayuwa fitrar da Allah subhanahu wataala ya dora mutane akai tana inkarin shi wannan abin munkar ne da za ka huta ka isko wani ya yi bayan gari a nan ƙofar masallaci za ka kyamaci wannan abin saboda mai fitira tsari a rayuwa kuma a ce ma ba Allah ya ce annabi ya ce ka tabbatar da wannan mutumin da ya aikata wannan abin bai aikata ba daidai ba kenan wannan su ake ce ma al-ma'ruf ko al-munkar ina ga lokaci ya sayo kai nan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya gama mu akan ladan kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yi muna subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh